أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lalle godiya ta tabbata ga Allah muna yabo da godiya zuwa gare shi muna neman taimakonsa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi kuma wanda Allah ta'ala ya kaddara ya bar hanya babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzansa ne kuma bawansa ne mun zo wannan masallaci na jami'a mallakar jihar gombe don gabatar da sallan juma'a tare da ɗan uwana amini na kuma shugabana gwamnan jihar gombe alhaji muhammad inuwai haya allah ta'ala ya ƙara masa jagoranci ya taimake shi akan daidai ya kuma ba shi ikon ci gaba da gabatar da ayyuka da al'umma za su amfana Allah ta'ala ya ɗora shi a kan shaiɗan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga sharrin shaiɗan dukkan wani abun da zai yi muna roƙon Allah ta'ala ya kama hannunsa ya ɗora shi akan hanya wacce take daidai dukkan inda zai kauce ko ya kuskure muna roƙon Allah ta'ala kada ya ba shi ikon kaucewa ko kuskurewa ɗin a dukkan wani abun da ke da amfani ga wannan jiha mai albarka Allah ta'ala ya ba shi ikon aikatawa dukkan wani abun da zai cutar da jiha muna roƙon Allah ta'ala ya hana shi aikata wannan aiki din na shigo jihar Gombe jiya don ziyara ta aiki da kuma zumunci da ta'aziyoyi na ziyarci mai girma gwamna dan uwa Muhammad Inuwa Haya da safe muka yi taro a nan na Galaxy Backbone Limited his excellency ya ce ina za mu yi sallah na ce zan yi sallah a jami'ar jiha ya ce za mu yi tare don haka daga wajen taro na bi ofishinsa muka taho da his excellency wannan jami'a wata da ke jami'ar shugabancinsa ne tun da jami'ar jiha ne muna kuma ƙara addu'a wa ƙasarmu gaba ɗaya najeriya allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya allah ya ƙara mana albarka allah ta'ala ya ƙara mana dukkan wani abu da zai kawo mana ci gaba dukkan wani abu na fitintunu ko tashin hankali allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensa a shugaban ƙasa muhammadu buhari muna roƙon allah ta'ala ya masa jagoranci allah ya ɗora shi a kan shaiɗan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi riko da hannunsa zuwa ga abin da zai sa allah ɗin ya yadda da shi muna roƙon allah ta'ala ya ƙara masa tausayin talakawa allah ya ƙara masa jinƙan talakawa a dukkan abin da zai na alheri allah ya sauwaƙe masa dukkan wani abin da zai cutar da ƙasa ko addini muna roƙon allah kada ya ba shi ikon aikatawa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa da sauransu duka mashawarta na ƙwarai Allah ta'ala ya nisantar da su daga mashawartan banza to mun zo wannan masallaci don sallar juma'a kuma masallaci constituency ne na liman dr tahir inuwa ibrahim so da haka sai umurce ni da na yi limancin sallar juma'a to kamar yadda ba zan shigo jiha gwamna ya ce a yi kaza a ce a'a ba to idan muka zo masallaci kuma limamai su suke da mulki so ba ma shiga masallaci mu mu yi musu da su jiya mun yi sallan isha da gwamna a cikin masallaci tare limamin sai bani umarnin na yi nasiha sai na kalli gwamna na ce masa to tun da liman ya yi umarni kuma a cikin constituency sa ne ba ni da ikon da zan yi musu so da haka ba ma musu da limamai a constituency su matukar abin da suka fara din ba kuskure ba ne kuma muna da tabbacin insha Allah ta'ala ba za su ci a yi kuskure din ba a tunatarwa da zan mana a wannan khutba shine tunatarwa akan muhimmancin samun kyawawan ɗabi'u ɗabi'u waɗanda suke kyawawa na musulunci yana daga cikin asara da muka yi a Najeriya musamman arewacin Najeriya wanda ya duba rayuwar da muke ciki shekara 40 ko 30 ko ma 25 ya duba yadda muke da kyawawan ɗabi'u a cikin wannan ƙasa na girmama manya na ladabi na tausayi na kunya na zumunci na gaskiya na riƙon amana na kiyaye haƙƙin makwabta na juriya ya zo ya kalli al'ummar da muke ciki a yanzu na rashin girmama manya na rashin mutunta na gaba da mu na ƙarancin gaskiya na ƙarancin riƙon amana na ƙarancin zumunci don Allah na ƙarancin tausayi na kuma rashin kiyaye haƙoƙin makwabta zai gane cewa wallahi al'azim muna cikin halin kakanika yi a abin da muka tashi muka gada a wannan ƙasa na girmama manya duk wani wanda yake anguwarku ko ya kai mahaifinka ko ya kusa da shi ko dan uwa ne ko ba dan uwa bane idan ka tashi a unguwar ganin baba ake masa idan kuka yi laifi da ƴaƴansa da ba nasa ba iya da ikon ya kama kowa ya masa ya ladabtar da shi kai kuma idan ana maka ladabin ka san uba ne yake ladabin a nan bai tsaya ba gidanku idan akwai dattijo ko gadi yake ko driver yake ba ka kallon idansa ka ce masa musa driver sai dai ka ce baba driver ko baba mai gadi ko baffa mai gadi saboda me saboda duk da sana'ar da yake a gidan naku kana ga sana'ar kaskanci ne amma an ladabtar da kai ka tashi kana girmama shi kana mutunta shi har ma kana kiran direba ko mai gadi a matsayin baba waɗannan su ne irin abubuwan da muka gada idan kun yi laifi makwabci na iya shigowa gida ya kama kai maka bulala in ka shiga ɗakin mahaifiya ta fito da kai ta miƙa masa ya maka ladabi ya ladabtar da kai yau al'amari ya lalace dan makwabcinka in ka masa mummunan harara yayi laifi sai ka ji an kai ka kara kotu me yana yi wa ƴaƴana wani irin gani gani mun tashi ba ma mutunta waɗanda suke na gaba da mu a society a da tashin da aka yi wanda yake gaba da kai ya kai ya haife ka ba ka duba kabilarsa ko garinsa ko addininsa ko da addinin ku ba ɗaya bane kana kallon sa a matsayin uba ne wannan al'amura yau dukkanin musu ba mu da su na gaba da kai abokin wanka zai kalli idan kai faɗi maganar da ba gaskiya ba ne aboki ne nawa ba ka iya kallon idansa ka ce masa ƙarya yake yi sai dai ka ji ka yi shuru don abokin wanka ma wanka ne to a yau rashin ladabi ya kai matakin da yaron da bai wuce junior secondary school ba zai iya shiga facebook ya kalli wani ɗan shekara sittin ya zage shi ya aibata shi ya tsine shi masa wanda babansa kanin wanda yake zagi ne na biyar ko na shida a gidansu amma zai iya aibata shi yana ga shi ma yanzu mutum ne mun wayi gari ba a mutunta malamai ba a mutunta sarakuna ba a mutunta elders a cikin society ba a mutunta dattawa saboda me saboda wannan ladabi da muka dashi da shi duka yanzu ya lalace kuma kullun ƙara muni yake ba gaba ake ci ba kai ka ce ba al'ummar da muka tashi a cikinta ba ne a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadithi da ke cikin silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 45 yana cewa innama bu'iftu li utammima makarimal akhlaq ni an aiko ni ne hikimar da yasa Allah ya aiko ni don na karantar da ku kyawawan ɗabi'u na cika muku ɗabi'u kyawawa wato hikimar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya karantar da mu kyawawan ɗabi'un nan wannan shine dalilin aiko shi zuwa gare mu innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq waɗannan ɗabi'un dan yazo ya koya mana su wanda muke wasa da su a yanzu su ne dalilin da yasa Allah ta'ala aiko shi gare mu yazo ya karantar da mu ɗabi'u don haka in ka duba rayuwarsa zaka ga akwai girmama na gaba mu duba wasiƙa da ya aika Hirakul sarkin Rome a cikin kitabu badi'il wahayi na bukhari a wani bugu ya zuwa hadisi na uku ka duba wasiƙa yake tura mar zai masa da'awa zuwa ga musulunci amma yace ila azimin rum ila azimin rum kalmar azim wanda Allah da kansa yace shine al-azim amma manzon Allah sai yake da kalmar al-azim bin nakira yana siffata shugaban da yake ba musulmi bane don me don ya kira shi zuwa ga addini kuma in ka bi wasiƙar za ka ga kalmomi na me na mutuntawa da girmamawa da kuma ƙoƙarin rarrashinsa don ya gane kyan musulunci ya amsa don a gudu tare a tsira tare a shiga aljanna tare shi yasa Allah ta'ala ya bayyana mana annabinsa da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim a cikin suratul qalam aya ta hudu cewa lalle kai annabi Muhammad kada kan kyawawan ɗabi'u ɗabi'u kyawawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kansu duba littafin shama'ilun nabi ka duba irin ɗabi'unsa ka duba kyan ɗabi'unsa wanda ɗabi'un nan yanzu duniya ya dace ta yi koyi da su ɗabi'u na gaskiya ɗabi'u na riƙon amana ɗabi'u na tausayi ɗabi'u na girmama mutane ɗabi'u na kunya ɗabi'u na haƙuri ɗabi'u na sadar da zumunci ɗabi'u na son taimako dukkan wani abu da yake ɗabi'a ce mai kyau idan ka duba rayuwar sai ka ga practical interpretation ne na wannan abin da ƙur'ani ko sunna ta karantar da kai shi yasa Allah ta'ala ya ce lalle shi yana kan waɗannan irin ɗabi'un da ake so mu yi koyi da su shi musulunci gaba ɗayansa idan musulmai suna da kyawawan ɗabi'u wallahi al'azim wannan ya isa ya sa wanda ba musulmi bai gane kyan musulunci ya karba amma in ɗabi'u suka lalace sai a wayi gari waɗanda suke musulman su ma addinin baya burge su bare wanda ke wajen addinin ya sha'awan shigowa cikin addini din a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wasu kyawawan ɗabi'u guda uku wanda shine kashin bayan magana da yace dukkan mutumin da yake so Allah ta'ala ya so shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi yace waɗannan mutane dole sai sun kiyaye wasu ɗabi'u muhimmai guda uku in kuntum tuhibbuna an yuhibbakumullahu wa rasuluhu fahafizu ala khisalin salasin yace in dai da gaske kuna son Allah ya so ku kuma manzon Allah ya so ku sai kun kiyaye ɗabi'u guda uku hadisin iya cikin silsilatul ahadith sahiha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah hadisi na 2996 yana cewa waɗannan ɗabi'u na farko yace ada'il amana au sidiqul hadith sidiqul hadith gaskiyar labari in dai kuna so Allah ya so ku to ku zama masu gaskiyar labari duk ɗaci da kunci kar kai zuki ta malle ka faɗi gaskiya duk wanda kake tare da shi babanka ne mahaifiyarka ne malaminka ne abokinka ne shugabanka ne ya shede ka da baka masa ƙarya ka tab duk wahala duk yadda ba zai ji daɗi ba ko da kuskure kai kayi admitin kayi kuskuren ka bada hakuri ya fi sa hankalinsa ya kwanta ya yafe maka zan ya kalli kwayar idanka ya ce ba haka bane ka ce wallahi haka ne kuma shi ya san ƙarya kake yi kuma duk duniya babu ƙarya mai zafi kamar mutum ya riƙa maka ƙarya kai ka san ƙarya yake shi ya san ka san ƙarya yake kuma ya kalli kwayar idanka ya maka ƙaryar babu renin wayo da ya kai wannan shi yasa annabi ya ce in dai kuna so Allah ya so ku ku zama masu ɗabi'ar gaskiyar labari a shaide ka akan in ka faɗa haka ne ko da daɗi ko babu daɗi haka take ba a ce ka ci mutuncin wani ba amma daure ka faɗi gaskiya a kowane hali shi sa mu duba yadda Allah ta'ala ya jarraba wasu sahabbai guda uku da aka je yaƙi ba su je su ba a cikin suratu tauba su ka'ab bin malik su murara su rabi su ukun nan ba su je yaƙi ba sauran suka zo suka rufe yin halitta ƙarya cikin suratul tauba aya ta 117 suka yi ta bada labarai waɗannan uku suka zo suka gaya mar gaskiya suka ce wallahi mu ba mu da wani uzuri shaidan ne ya hana mu fita tare da kai suka yi admitin Allah ta'ala ya kira labarin su a cikin Qur'ani laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar aya ta 10 118 yace wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ard mutane uku nan da aka juya musu baya su uku ne basu je ba sauran suka bada uzurin ba gaskiya ba su kuma suka yi admitting cewa shedan ne ya hana su ita ce gaskiyar akan wannan aka musu azaba fiyayyen halitta ya hana sahabbai su musu magana aka kaurace musu iyalansu suka bar su suka koma gidajen iyansu suka zauna bayan gari ya musu zafi waɗanda suke makiya fiyen Allah suka aiko musu daga wata ƙasa ku zo wajenmu ku zo mu zauna tare da ku ba a rasa waɗannan ƙungiyoyi wanda suke ga wasu yan da'awar kare haƙƙin bil'adama ne suka ce ku zo za mu ba ku mafaka ku bar shi mana me zai walakanta ku da me bi ku suka ce a ba za mu je ko ina ba mu za mu zauna da fiyayen halitta sai yadda ya damu bayan lokaci Allah ta'ala ya ce ya yafe musu waɗancan da suka yi ƙarya kuma Allah ta'ala ya yi fushi da su ya la'ance su daga ƙarshe aya ta ɗari da sha tara Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku yi takawa ku zama tare da masu gaskiya kowane hali kuke ciki ku faɗi gaskiya malam sa'adu zunguri na cewa in za ka faɗi faɗi gaskiya komai taka jama ka biya komai ya faru gare ka in dai gaskiya ka faɗa to riba ka ci kuma ita gaskiyar nan ɗaya ce kuma in an faɗe ta ba ta neman ado kamar yadda yake cewa gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da jasun garwaya amma ita gaskiya ita kaɗai ne ba ta neman ado kuma ya ce mu dai haƙƙinmu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyarku takan zam kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya amma gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya so ita gaskiya duk ɗacinta in ka faɗe ta Allah ta'ala zai so ka akwai wuraren da aka yi istisna'i idan ka yi sulhu tsakanin mutane ne biyu a nan shari'a ta halatta ka faɗi maganar da abin ba haka yake ba don ka yi sulhu an samu sabani tsakanin muhammadu da ibrahim ka yi ƙoƙarin a gyara kana gamuwa da muhammadu sai ka ce zana gamu da ibrahim ya ce a gaishe ka kuma ya ce da allah a baka haƙuri shi ya yafe ma kai ma ka yafe masa sai ka je ka samu Ibrahim ka ce yanzu na garbar Muhammadu wallahi yace a baka hakuri ya yafe maka kuma kai ma don Allah ka yafe masa sai ka yi ta kai kawo tsakanin su kana faɗin labari mai daɗi har ka yi ƙoƙarin haɗa tsakanin su a fahimci juna a yafe wa juna in dan sulhu ne shari'a ta baka daman ka faɗi abin da zai kawo gyara ba ɓatawa ba don a zauna lafiya to yau kuma kishiyar haka ake yi ba so ake a zauna lafiya ba ɗabi'u sun lalace me kai kawon so yake ƙara sa gaba da rabawa ba yi ƙoƙari ga an fahimci juna ba ga iyalinka ya halatta ka yi wannan ka ɗan ƙura a daka ka soyo mata wani ɗan turare naira dubu uku tana ɗaga ka ce nawa ne zaka ce dubu goma sha uku mai gida dubu sha uku nawa ne albashinka to aike gimbiya ce in kina ƙanshin nan ina jin daɗi to anan shari'a ta ma sauki abin da ya shafi gyara aurenka in auren za a gyara ta zo ta same ka kayi tagumi kana ta me faru sai kawai tunani nake yanzu wata ran fa Allah ya ga dama sai ya dauki rayuwar ki ya bar ni yayi zan yi ne wata kila kana tunanin bashin da ake bin ka ne amma sai ka gaya mata ga sai ta ce haba mai gida Allah ya bar mu tare to anan ya halatta dan abin da zaka yi a gyara aure waɗannan wuraren shari'a ta ba da sauki a kai amma koma bayan wannan cikin rayuwa wajibi ne mu faɗi gaskiya in ko ba za ka yi faɗan gaskiya ba ƙarya za ka yi to gara ka yi shiru ko me zai faru gara ka haƙura ba ka yi magana ba annabi ya ce na biyu idan kuna son Allah ya so ku a same ku da ada'il amana shine duk amanar da aka ba ku ku kiyaye ta amana ne na magana amana ne na mutum amana ne na kadara amana ne na dukiya amana ce na matar aure da ka aura amana ne na ‘ya'yan da Allah ya baka don dukkaninsu amana ne, to duk amanar da aka baka karkaci amana. In mace ne aka baka aure to ka mutunta ta, ka mutunta iyayenta, ko da ta ɓata maka rai karkata mutuncin iyayenta duka kiyaye amana ne. In ‘ya'ya ne ka musu tarbiyya ta nagarta, ka sa ido a kansu ka sun zama salihan bayi duka wannan kiyaye amana ne. Idan magana ce aka baka amana ne, a sunna idan mutum annabi ce idan mutum kana magana da shi sai yana gaya maka sai yana dan kallo kada wani ya ji idan tafata kawai sai juya haka wato iya gaya maka abin da ya gaya maka nan bai so wani ya ji annabi ya ce to ta zama amana wannan magana ba sai ya ce ma kar ka gaya kowa ba matukar ka fahimci abin da yake gaya maka na damuwarsa ko sirrinsa yana kallon gefe da yake kokarin kauce wani ya ji to amana yake baka so dukkan wata amana da Allah ya bayar in amana ce ta dukiya in amana ce ta shugabanci shugabancin nan limanci ne ladanci ne malamin makaranta ne shugaban al'umma ne a karamar hukuma gwamna ne minista ne shugaban kasa ne a kowane irin nauyi da Allah ya dora mana akai wajibi ne mu kiyaye amana shine ada'il amana na uku shine wa husnil jiwar da kuma kyautatawa makwafta annabi ce in kuna kyautata wa makwabtanku to Allah da manzansa za su so ku don haka in kana son Allah ya so ka to ka zama mai kyautata makwabta mai kyautatawa a cikin haƙƙin makwabta abin da zai cutar da makwabcinka kada ka aikata shi ga hadisai da dama sunna ta hana karka hana dan uwanka ya jingina katangarsa jikin naka haƙƙin makwabta bai tsaya a wurin ba mu duba ko da hadisin da ya zo a cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 47 wanda yake sanannen hadisi ne manzo Allah yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara duk wanda ke imani da Allah da gobe kiyama to ya girmama makwabcinsa ga hadisin Bukhari da Muslim hadisin Muslim na 2686 da kuma yake cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrifuni jibril da yazo mini inji annabi bai gushe bai yana gaya min ka kiyaye haƙƙin makwabci ka kyautata wa makwabci ka kula da makwabcinka yace har san da nayi zaton in ya ƙara dawowa saboda nauyin haƙƙi zai ce mini idan na rasu makwabcina zai gaje ni saboda yadda yake emphasizing haƙƙin makwabta na fara tsammanin zai ce mini idan na rasu makwabci zai iya cin gadon dukiyata saboda nauyin haƙƙin kawai abin da nake tsammanin ya daya gaya mun kenan cewa Allah ya ce makwabci zai ci gadon makwabcinsa saboda haƙƙin nauyinsa yayi yawa wannan kiyaye haƙƙin makwabta din ne fa yasa a shekarun baya kake ga makwabta ba sa cin amanar makwabtansu makwabcinku ne a gida amma saboda wannan haƙƙi din a matsayin uba kuke ɗaukansa makwabci na rasuwa a da makwabcinsa ya ba da auren 'ya'yan gidan babanka za a zo neman aure sai ya kira makwabcin sai ya zo a gabansu ake maganan auren gidanku kuma su ma a matsayin iyayenku ne wannan yadda ta sa an tashi baka iya gane waye baffanka ko kawunka na hakika waye makwabcin da ya zama kawu ko baffa saboda da dama aka zama ɗaya saboda sanin haƙƙin makwabta kuma babu wata alaka ta jini a nan kusa da ake iya gane ta makwabci idan ya ga kuskure gida makwabci zai gyara in abinci aka dafa dan abun sha'awa sai an zaga gida gida an bayar haƙƙin makwabta amma a yanzu ba haka bane a gidan karaban da ayi wani abun sha'awa a bawa makwabci don Allah kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa yanzu fa rashin kiyaye haƙƙin makwabta mu da muke zaune a bariki zaka iya zuwa anguwa makwabtan kayi shekara uku ka tashi baka san waye ma makwabcinka ba saboda rayuwar ta canja da akwai sauki ana taruwa kofar gida a ci abinci a yi ciyayya wane fito da shi wane fito da shi sai a taruwa kofar gida a wurin ba a ma gane waye a gidansa aka yi abinci waye ba a yi ba saboda kowa zai zo da abinci ne a baza a kan tire wani ma ba a yi abincin ba amma ba a ganewa saboda yadda ake cin abincin to a yanzu wa yake maganan ciyayya bare a samu wannan dankon zumunci balle a gane gidan wane ba a yi abinci ba bare a gane wane iya da damuwa bare a gane ina wane yau za mu ci abinci baya nan me faru gare shi waɗannan abubuwa duka yanzu sun lalace kowa ya yi gini sai mu saka gate mu rufe kana shiga sai a kulle kamar gidan kare haka muke duka mun shiga ciki wannan haƙƙin makwabtan babu akan ba da uzuri wani lokaci a ce akwai ƙarancin tsaro na'am haka ne amma dole kuma a fito da wani tsari da za a riga kula da haƙƙoƙin juna na makwabta idan ba za a yi ciyayya ba daga lokaci zuwa lokaci don kyautata haƙƙin makwabta in aka ɗan yi abin sha'awa a gidanka da Allah ɗiba a miƙa wa makwabta akwai haƙƙin makwabta mai yiwa abin da ake dafa a gidanka nan ƙanshin yana shiga cikin gida kuma hatsarin abinci ƙanshin abin da ba za ka ci ba ba a gidanku ake ba ya fi daɗi akan na gidanku kada zaune a gidanku ana amma na makwabtan sai ta da hankalinka kuma wallahi ba za a baka ba yanzu inda da ne za ka yi tsammanin za a kawo inda da ne sai ma ka shiga gidan sai a ɗiba a baka saboda kai ma ɗan gida ne to yanzu gidan da gate yake in za ka shiga akwai bakin kare kana zuwa zai haushi za ka shiga guduwa za ka yi ka je gida ka ga kare sai ka yi mai kuma waɗannan abubuwa guda uku manzo Allah yake cewa idan muna yin su in dai muna son wai Allah ne ya so mu kuma annabinsa ya so mu to mu zama masu gaskiyar labari masu kiyaye amana masu kuma kyautata makwafta a wannan hadisi maza lake cewa fa inna azal jari domin cutar da makwafci yamhul hasanat na tafiyar da kyawawan ayyukan mutum kama tamhu alshamsu kamar yadda rana ke tafiyar da aljalid wato abun da yake rana take bugunsa ko yanzu gini ne idan aka yi fenti idan rana na dukansa yana koda ya ko baya yi in aka dauki daskararren abu aka sa a rana tana narkar da shi ko ba ta yi to annabi ya ce haka haƙƙin makwabta ke cinye kyawawan ayyuka in dai kana cin amanar makwabci to suna oleta dukkan ayyuka na kwarai da ka aikata za ka ga a filin kiyama babu su gaba na biyu na tunatar da mu daga cikin kyawawan ɗabi'u a wani hadisi shine magana akan alhaya kunya kunya na daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci da a yau suka mana karanci kunya na daga cikin kyawawan ɗabi'u annabi sallallahu sallam a hadisi da ya zo a cikin sahihul jami hadisi na 1603 yana cewa alhaya wal iman qurina jami'an fa idza rufi ahaduhuma dhahaba al-akhar wa fi riwayatin rufi al-akhar annabi yace da kunya da imani an gwama su waje ɗaya haka suke kunya da imani ga kunya ga imani yadda ka san Hassan da Usaini haka suke waje ɗaya a haɗe suke annabi yace duk inda mutum yayi wasa aka zara ɗaya a zuciyarsa to ɗayan baya zama guduwa yake yi so duk zuciyar da aka cire kunya imani ya gudu a cikinta kuma duk zuciyar da aka cire imani kunya ba ta zama so da haka da wannan malamai ke bayyana duk mutumin da bai da kunya to bai da imani kuma duk wanda bai da imani ba ka samunsa da kunya saboda me saboda da kunya da imani a interwoven haka suke a haɗa waje ɗaya ɗaya baya zama babu ɗayansa wanda yasa manzon Allah namiji ne ba mace ba amma ga hadisai kusan guda bakwai a Bukhari da suke bayyana manzon Allah kunyarsa ta fi kunyar budurwa mace ta da ya shekara sha uku ko sha hudu da saboda tsabar kunya ba ta iya zama tsakar gida take zaune a cikin tanti a ɓoye saboda kunya ta fara al'ada kunyar manzon Allah ya fi wannan mace kunya ba fa kunya irin ta yanzu ba duba kunya shekara talatin arba'in ko hamsin ko sittin ga wanda shekarunsu ya kai saboda kunya ka duba kunya take hana iyaye kiran sunan sarki kunya takan hana a kira sunan uba kunya takan hana mace ta kira sunan ɗanta na fari ka duba yadda iyaye suke da kunya kunya yasa kowane mutum ya tashi a gidansu ka tambayi kankan ka ka shekara talatin ko arba'in ko hamsin a gidanku baka taba gane yaushe mahaifiyarka take cikin halin zarura da bata sallah ba ba wanda ke iya gane yaushe mahaifiyarsa bata sallah a gidansu kuma irin rayuwa da ta kunci daki ɗaya ne da ita sai dan ban daki sai dan falo a nan kuke taruwa in kun je makaranta an da nan za a zo nan za a ci abinci wani lokaci ma baccin rana a nan kake amma kunya ta sa ba a gane yaushe ne ba sa sallah baka taba gane yaushe mahaifiyarka ta sha azumin wata ramadana saboda me saboda darura na mata ba saboda kunyar su kunyar ta kai har kan yaya ana jin kunyar su ba sa iya gane darura ta iyayensu amma yau farasar kunya wallahi azim akwai matan da ke posting suna al'ada a social media fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mace ta rubuta wai tana period yanzu tana gaya wa duniya ta tashi gaban iyaye ko kakannin da ba sa iya barin ƴaƴan cikin su a gida su gane me suke ciki ina kunyar take in ku babu kunya to babu kuma imani da ya saura annabi yana da jin kunya duba irin mata da aka yi wanda Qur'ani ya bamu labari irin mata da tazo ta kira annabi Musa cikin suratul qasas waja'at ihdahu faja'at ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana Allah yace tazo tana jin kunya babanta ne aike ta za ta zo wajen saurayi amma da kunya ta zo ta da har kai auren yana kada ganin fiskar budura da kake nema kana ma magana tana sun koyar da kanta ba ta iya yin magana amma a yanzu rasar kunyar ba a ma yi auren ba ta zauna a kan cinyarsa an yi kalanda kuma baban ne yake raba kalandar ba a yi auren ba Allah wadan naka ya lalace shi yana ɗora hannu a kanta kuma an manna kalandar a gidansu tun ba a yi auren ba kuma a zo bikin a rika rawa a tara dattawa a wurin ana musu rawa yassu tana yi ko jikarsu suna gani kuma iyayen ne a wurin suke zaune ina kunya take ina addinin yake Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya bamu ikon koyi da waɗannan kyawawan ɗabi'u din Allah ta'ala ya samu wanye lafiya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا إخوة الإيمان ويا أمة الإسلام وخطباتنا في هذه الجمعة تذكرنا حول الأخلاق الفاضلة الإسلامية التي لأجلها بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومدح الله عز وجل رسوله وحبيبه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في المحكم التنزيل بقوله جل ذكره وإنك لألى خلق عظيم لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذه الأخلاق الإسلامية الفاضلة في أحاديث كثيرة التي لا تؤد ولا تحصى ومن هذه الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله حافظوا على خصال ثلاث أولا أداء صدق الحديث ثانيا أداء الأمانة وثالثا حسن الجوار وهذا مما حسنه محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الخصال إذا كنا نحب أن يحبنا الله ورسوله فلا بد أن نتمثل بهذه الأخلاق الإسلامية أولا صدق الحديث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثانيا أداء الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ثالثا حسن الجوار فلا بد أن نتمثل بحسن الجوار كما قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني وهذا مما اتفق عليه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وفي حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى عباده الذين اصطفى صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun allahumma ij'alna minhum laqad su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ayyu shay'in yudkhilu an-nasa al-janna فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق ومن هذه الأخلاق الإسلامية الطيبة النبوية التي يجب علينا أن نتمثل بها أو يجب أن يتخلق بها يجب أن يتخلق بها الحياء يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر وفي رواية فإذا رفع أحدهما ذهب الآخر في جوف أو في قلب الذي لا فيه الحياء لا يوجد فيه الإيمان كل قلب الذي خلا من الحياء والله الألم لا يوجد فيه الإيمان وهكذا كل قلب الذي لا يوجد فيه الإيمان فلا يوجد فيه الحياء لأن الحياء والإيمان قرنا جميعا إذا رفع أحدهما فر الآخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى